إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar Lahadi 27 ga watan ga watan Jumadal Akhirah shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 22 cikin jirangin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdul Barri An-Namari rahmatullahi alaihi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Uh, wanda ya tace ta zuwa sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi akan gaba ta 344 daga shafi na 113 inda ya ce wa kataba shafi'i rahimahullahu ila muhammad ibn al-hasan idh mana'ahu kutuba al-imam shafi'i ya iso kasar bagdad sai tare lokacin al-imam abu hanifa ya riga ya rasu amma iliminsa da fatawoyinsa da mazhabinsa duk yana tattara a gun ɗaliban shi su Muhammad ibn al-Hassan su Abu Yusuf al-Qadi to ya gamu da Muhammad ibn al-Hassan sun tattauna sun yi munazara da sauransu sai ya zam ya nemi a bashi aran littattafan ya kwafe ilmomin ya gani sai suka ji tsoron cewa wannan bawan Allah bai ga littattafan nan ba ma aka kare in ya gani akwai matsala yana nan labarin a cikin manaqibu shafi na Imam al-Baihaqi to da ya hana shi littattafan sai ya rubuta wata waka ya tura masa yana cewa kulli man lam tara aynun man ra'ahu mithla wa man kana man ra'ahu qad ra'a man man qabla al ilmu ya abba ahlu an yamna'uhu ahla la'allahu yubziluhu li ahlihi da Allah yace kul ku gaya ma liman lam tara aynun man ra'ahu mithla ku gaya ma wannan malamin da ido bai ga irin shi ba wa man kana man ra'ahu qad ra'a man qabla wanda kuma a wato ni da ya gani ya ga wasu kafanni ai ba ni ya fara gani dalibi ko mai neman alal tafi ba a gaya mai cewa al ilmu ya aba ahluhu an yamna'uhu ahla bai dace ma'abota ilimi su hana ƴan uwansu ma'abota ilimi kayan aikin ilimi ba bai dace kana ɗalibi na ilimi ko malami kuma ka hana abokinka ɗalibi ko malami a littafi bai dace ba wa za ka ba kenan la'allahu yubziluhu la'allahu la'alla yace wata kila in yaji wannan magana tawa sai ya bani wannan kayan aiki ne amfani da su yace ina fatan haka ina fatan haka فوجه إليه محمد بن الحسن ما أراد من كتبه فكتبها sai Muhammad ibn Hassan da yaji wannan magana ta Shafi'i sai ya dawo cikin hayyacinsa sai ya dubi littafin gaba ɗaya ba shi ya je kofi su aka ce littafai ne kamar da zamu zo mu ji waqar ba'irin kamar ka ce wato abin nan kanta guda na littafai to wannan game da wato naci mun manta in ban manta yana magana akan naciya da yadda salaf suke bada ainihin lokacin su da komai nasu wajen koyon ilimi ta fuskar aron littafi ba sa hana aron littafi ba kamar yadda mu yanzu muke ganin ba da aron littafi yana iya zama fitina ba shi sa ibn jauzi yake cewa yan bagi liman malaka kitaban Allah ya bukhala bihi bi aratihi liman huwa ahlu duk wanda ya mallaki littafi ya sani cewa ba daidai bane ya hana waɗanda suke da cancantan su yi amfani da littafin ya hana su al-dafu yace wa kazalika yanbaghi ifadatu talibina bidilalati alal ashyakh kamar yadda ya dace kuma ka dinga gaya ma dalibai cewa da malam wani da malam wani suna da ilimin da ya dace ku je ku koya in ka da dalibai kar ka zama marowacin littafi kar kuma ka zama marowacin malamai ka ce sun ku zauna zan koya muku komai a'a sai ka nuna musu wasu malamai da za su koya musu wasu abubuwa yace a wata fahimil mushkili ka gaya musu malaman za su fahimtar da su abubuwa masu matsala ya ce fa inna talabata qalilun ɗaliban ilimi yanzu kaɗan ne wa qad ammahumul faqr kuma talauci ya riga ya lullube su to idan ga su ba su da yawa ga talauci fa idza bakhira alaihim bil kitabi wal ifadati kana sababan liman ilmi idan ka hana su ilimi sorry ka hana su littafi ka musu rowa ka ki koya musu karatun da ya kamata ko ka ki nuna musu wani malami da zai koya musu karatun da ya kamata to kaga ka ka ka ka kawo hanyar rasa ilimi ke zuwa idan sai aiki wannan maga ta bil jawzi ce daga littafin Sirrul Khatir wa kana Shafi'i yaqulu sami'tu min Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah wa qarba'ir yace da karatu wato takaddu kayan raƙumi guda kaman cikin abin nan kenan cikin a kurukura shine kayan rakumi pickup wato na koyi karatu a gun Muhammad ibn Hassan yawan takardu kaman a cika but din wato rakumi wa qalu malamai suna cewa man lam yahtamil dhullal ta'limi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan wanda yake tsayawa ya fuskanci kaskanci na koyon ilimi na iya shekarun koyon ilimi to zai fuskanci kaskanci na jahilci har abada in bai ware wasu shekaru a rayuwarsa ya koyi ilimi ba wanda a cikin wannan shekarun dole zai fuskanci wahalhalu da rigingimu da talauci da kaskanci amma idan ya wuce ya wuce kenan to in bai haka ba har abada zai fuskanci kaskanci na jahilci Allah ka tsare mu malam yace warawa ibn aisha wa ghayruhu anna ali radiyallahu anhu qala fi khutbatin khatabaha muhammad ibn aisha wanda ya rusu ka ta 126 ya ruwaito da shi da waninsa daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda cewa wata rana sayyidina ali ya khutba sai yake cewa ilmu annan nasa abna'u ma yuhsinuna ku sani da cewa su mutane ana sanin su ne da abin da suka iya wa qadru kullu mri'in ma yuhsin da haka daraja kowane mutum shine abin da ya iya fatakallamu fil ilmi tatabayyan aqdarukum shi ku yi magana a cikin ilimi da haka za a gane kowa alƙadarinsa duk abin da mutum ya iya da shi ake mai tambari ya ci ƙwararren direba ne ƙwararren tela ne ƙwararren kafinta ne gwani ne masanin alƙur'ani masanin lissafi ne kowa da abin da ya yi ake ake abin da shi gogaggen ɗan siyasa ne kasar gumin ɓarawo ne shahararren ɗan caca ne kattagi ne kowa ƙimatul mar'i fi ma yuhsin abin da ka iya shi ne darajarka da ka ce ka kai ka iya abin alkhairi ne ya sa maka daraja mai kyau wa yuqalu inna qawla ali ibn abi talib qimatu kulli imri'in ma yuhsinu aka ce wannan zancen na sayyidina ali lam yasbiqu ilayhi ahad ba a taba jin wannan magana a bakin wani ba sai a bakin sa wa qalu suka ce laysa kalimatul akhassu ala talab al-ilmi minha ahabbu ala talab al-ilmi minha babu wata kalma da ta kai wannan kwadaitar da mutane zuwa ga neman ilimi qalu malaman suka ce wala kalimatan adarra bil ilmi wal ulama'i wal muta'allimin min qawl al-qail babu kuma wata kalma da ta cutar da ilimi ta cutar da malamai ta cutar da ɗaliban ilimi ku ji ta jama'a wannan kalmar ma tarakal awwalu lil akhiri shay'a ce ai malam ya gama karantar da komai kowa gaske fara aka malamin su kowanne dalibai suna da wannan fitinar ai maliku ya gama karantar da komai babu abin da za a koyar abu hanifa ya gama karantar da komai babu abin da za a koyar shi sa daliban maliku a masar an samu wanda zai yi sujuda ya dinga addaira cewa ya Allah ka kashe shafi'i ya Allah ka sa shafi'i ya mutu kada ya lalata ilimin maliku Allahumma amiti shafi'i hatta la yaddi a ilmu maliki saboda tsabar ta'assubanci annan kasar kasa a Hausa wannan yana daga cikin afa da ta halaka kasar Hausa in ka lura da kyau malamai a kasar Hausa ba su da wato al'adar rubuce-rubuce mun lura sun fi gane mai yin wa'azi da karantarwa da huduba da raddi da walima da sauransu amma zama a yi rubutu malamai tewa a yankin mudin ina nufin tun fiye da shekara ɗari har zuwa yanzu sun rayu sun shuɗe wasu suna nan a rayu amma ba a samun asar na rubuce-rubucensu ba wai don ba su cancanta ko ba su da ilimin za su yi rubutu ba sai ɗan kaɗan ƙilla yawanci ga gwamnati ya rubutu to ya tarsasu ne zuwa ga kamar a zamanance ya zama mai bincike ko malamin jami'a ko wani ƙwararre amma dan dai zai karanta a zaurensa ko a majalisinsa zai yi shekara arba'in yana wannan karantarwa ba zai damu ba amma rubutu wani hatta hudu ba malam ya rubutawa sai dai kwafuta wani saboda akwai wani tunani da ya yaɗu a cikin mutane tun bayan shuɗewar ibnu fodi da ɗayan shi ɗin nan da sauran malamai Allah ya gafarta musu sai ana cewa ai sun gama rubuta komai mu abin da ke kanmu kawai shine karanta da abin da suka rubuta to wannan kuskure ne tunda su ma ai su wasu dar da rubuce rubuce me yasa suka tarsa su zuwa ga rubutan tafan su su iya sunna su infaqul maisur su tarikh bilad tukrur su wane ne suke ta rubutawa rasail kala daban-daban tare da cewa kwafowa suke a wasu tafan saboda kowane malami yana buƙatan yayin nashi intaji yanzu muka la misali ayyukan Imam Zahabi yayi na tarihi ai ba ai ba ba ra'ayoyin shi bane ko tunanin shi dai boye da wasu tafai jama'a su a cikin siyar a cikin tarihul Islam a cikin abin nan mashahirul qurra kowanne littafi ne ma amma inda bai yi ba ba za a taba jin labarin shi a matsayin malami ba ba za a san cewa shi wannan malamin bane ko mun gane dan haka wannan fikirar jama'a babu fikira wadda take kashe ilimi irinta ta a ce ai malam wane ya gama karantar da komai sai dai kawai a yi addu'a an faɗa haka akan irin malamai irin su Abubakar Gumi rahmatullahi alaihi an faɗa haka kan malamai irin su Malam Ja'far irin su Malam Albani irin su Samari Idris Allah ya gafarta musu gaba kide kowa in ya rasu ɗaliban shi da masoyan shi sai shedan ya kimsa musu wannan fikira to a lokacin da wasu za su ce a'a akwai saura sai ma ai gaba da su a ce su makiyan malamin ne su kuma da gaske ne babu wani da zai gama kantar da komai da akwai wanda zai gama haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shi da Allah ya ce ka riga kai abin da na na turo ka kai idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi llahi afwaja da al-yawma akmaltu lakum dinakum da ire-iren su amma da haka da ya rasu sahabbai suka ci gaba da karantar da junan su tukunna kafin su karantar da wasu su tayu shi malamin ya gama aikin da Allah ya daura masa amma kai in kana raye to naka yanzu ya fara ki shi ya gama nashi wajen isarwa amma wajen karba fa to kai dai dalibi ne na ilimi da gaske kan da gaske kake yi to ba kai ma baka gama naka sai ran da ka mutu da haka jama'a wannan yace yace wannan fikira babu abin da ya kashe ilimi irin ta tunanin cewa ai duka an gama babu wani saura qala abu umar قول علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير وأن مغانا تسيدنا علي مغانا تيمي بما مايكي مي متكر مهم من شيني الخطير أنا وقد طار الناس به كل مطير ذاك متاني سكي أنبتا تتذم كرم مغانا أنا جنت أقوئنا ونظمه جماعة من الشعراء إيجابا به har ma malamai cikin mawaka suka dinga mai da tawaki saboda ta burge su wa kulfan bi husnihi dan tabbatar da kyanta fa min zalika ma yuza ila al-khalil ibn ahmad qawlu daga cikin irin wannan waƙiya ke akwai abin da ake danganta ma al-khalil ibn ahmad yana cewa la yakunu as-sariyu mithlu ad-dani la wala dhu zaka'i mithlu al-ayi la yakunu al-aladdu dhul maqul al-murhafi inda al-qiyas mithlu al-ghabi qimatu al-mar'i kullu ma yuhsinu al-mar'u qada'un qada'an min al-imam ali yace la yakunu sariyu isluddani mutumin da yake asari wato mai wadatar zuci mai hankali mai tunani asari shine wato mutumin kirki baya zama misluddani kaman mutumin da yake mara daraja la san ba sa daya wala zu zakai hakanan mai basira zai kasancewa mislul ayi kaman wanda yake dolo ahmaq mara wayo la yakunu aladdu dhul maqul murhaf inda al yace mutumin da ya iya musu ya iya jayayya ya iya magana wanda ta gajiyar da mutum a tattaunawa baya zama mithlul ghabi shi da wawa wanda bai iya tattaunawa ba qimatul mar'i kullu ma yusilul mar'u darajar mutum shine abinda mutumin ya iya qada'an min al-imam ali wannan magana sayyidina ali ne ya hukunta ta fi abiyatin qad zakartuha fi ghairi hadha al-mawdi wa qala ghayruhu wa nansa kuma yace taqumu a تقوم علي علي إن رحت للعلم طالبا تقوم علي إن رحت للعلم طالبا ajma'u min indir riwati fununahu taqawwam alai in taqawwam alayya an ruhtu lil ilmi taliban yace sun tashi a kaina saboda na tafi neman ilimi ajma'u min indir riwati fununahu ina mai tattara wato fannonin shi a gun marwaitansa fa ya la'imi ya kai mai zargi na da'ani ka banni ugali bi mahjati in kutsa cikin neman abin da nake so fa qimatu kullin nasi ma yusiluna domin mutane ana gane sai da abin da suka iya wa qala abul abbas nashi ta'ammal bi aynika hadha al-anam fa kun ba'du man sanahu aqla فحلية كل فتى كل فحلية كل فتى فضه وقيمة كل امرئ نبله يتتأمل بعينك هذا الأنام yace ka tsaya ka kalli wannan irin ɗabi'a ta ɗan adam fa kun ba'ada man sanahu aqla ka zama ɗaya daga cikin waɗanda hankalinsu ya kare su daga wauta fa hilyatu kulli fatan fadlu kulliya kowane mutum shine falalarsa wa qimatu kullu mri'in lublub kuma daraja kowane mutum shine abin da ya kware akai wa an ayyuba qala innaka la ta'rifu khata'a mu'allimika hatta tujalisa ghayra ayyub as-sakhtiyani yake cewa innaka lalle kai la ta'rifu khata'a mu'allimika baka iya gane kuskuren malaminka hatta tujalisa ghayrahu har sai ka zama da wani malamin da ba malaminka ba wannan magana jama'a muhimmiyar ce kwarai ga dalibai karkal kalewa malami daya karka kare malami daya shi ba manzo bane ba annabi bane ba ma'asumi bane ka wassa'a wato neman karatunka a gun malamai daban-daban kamar yadda in ka je kasuwa baka kalewa shago guda ɗaya ka dinga siyayya zaka siya a nan ka siya a can kana yi kana aunawa ina yafi a matsayin ka na dan kasuwa in ka je sarin kaya ai baka cewa kai gunwa na kadai zan siya ba ruwana da kayan kowa a zaka je nan ka tambaya ka je can ka tambaya ka ji nawa ne ne fi farashi nawa ne ne fi quality wanne ne yafi dadin mu'amala duk ba kana nema ba kullun kana cikin neman sababbin abokan hulɗa to haka dalibi na ilimi yake baka nace wa malami guda ɗaya kace kai kawai daga shi shikenan sai dai fata shi zaka bayyana mata da shi kanshi malami idan ya kokarin ya sa wa ɗaliban shi wannan fikirar to alama ce ko ne yana jin tsoron a gano aibobinsa ko kuma bai san darajar ilimi ko kuma wani malami ne mara gaskiya wanda ya ce ku zauna kar ku je ko'ina irin yadda ake a tijjaniya a cikin ka shiga ba fita ba ka ziyarar wani wali to me yasa ake ji tsoron ka je gun wani wali ba na so kada kada ya kwace ka ba to duk malamin ɗaliban malamin da ya sawa ɗaliban shi a ka'ida ya ce in ni ni an ana hadda a wurina to ba a zuwa gun wani malami karatu alqur'ani to wannan ba gaskiya yake da ba akwai malaman da suka dinga yawan ɗalibai haka suka ta cutar da su sai daga baya ɗaliban su gane ashe an cuce su ne wani ya ce ku zauna duk abin da kuke bukata ne zan koya muku ban su ku je ko ina ku zauna kar ku je kar ku sauraruwa ne kar ku sauraruwa ne irin abin da Qurayshawa suka dinga yi la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi inna nuhadhirukum gulama bani abdul muttalib to abin da ake so shine ka bude zuciyarka duk malami ka je ka saurare shi in ka saurara sai ka kwatanta da na ɗayan kana da ma'auni yanzu sai kai hukunci idan dukan suna kan daidai ka ka samu ƙarin ƙofar samun ilimi idan kuma ɗayan suna kan kuskure ka kana da ma'aunin gane me kuskure kenan ina fata mun gane wannan wa qala qatada law kana alun yaktafi min al-ilmi bi shay'in laktafa Musa alayhi salam da a ce wani zai iya wadatuwa da ilimi a ce ya ishe shi da annabi Musa da ilimi ya ishe shi tunda manzo ne na Allah Allah na magana da shi walakinahu qala amma da haka sai da yace hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda annabi Musa da sai da sai ya hakura kawai ce a ni da Allah ke mun wahayi amma ya bi Khadiru yana neman ƙarin ilimi a gunsa Al-Babul Khamis wal 20 babu babun jami'un fil hal allati yus'alu biha al-ilm babun da zai tattara wato halayen tambaya game da ilimi ana tambaya a kowane yanayi a ko ina da sauransu yace قال عبد الله ان الرجل لا يولد عالما وانما العلم بالتعلم shi shi mutum ba ba ya fanshi da ilimi amma ana koyan ilimi ne ana zama malami ne da koya innamal ilmu bitta'allum da koya ake zama malami wa na bi darda qala daga abu darda yace al ilmu bitta'allum ilimi fa da koya ake a wannan gashi ne takhriji shi haka sai yake cewa Abu Khaythama ya rawaito shi a cikin Kitabul Ilm da karin wal hilmu bit tahallul shi ma hakuri ana koyan shi wa man yataharral khaira yuqta wanda yake kirdadan alkhairi zai same shi wa man yatawakka sharra yuqa wanda kuma yake gujewa shari Allah zai tsartar da shi daga sharri wa ibn shabib annahu qala kana yuqalu an kasance ana cewa la yakunu tab'un bila adab wala ilmun bila talab wato la yakunu taba'un bila adab ba a samun mutum ya dabi'antu da wata dabi'a ba tare da ya hori akan ta ba wala ilmun bila talab ba kuma a samun ilimi ba tare da an neme shi duk wanda kaje da ilimi to neman shi kar ka dinga wata tambaya kana cewa wai yaushe yayi karatu ko suwaye malaman shi in dai ka ji shi da ilimi to neman shi idan ba a yin wahayi a yanzu ومن ومن جزء لسابق البربري a wani juz'i na wani mutum wani zahidi cikin zuhadu na ƙasar sham wanda ake ce mashi sabiq albarbal yace kad qila qabli fi zaman al-aqdami anni wajadtu al-ilma bit ta'allumi yace an dade ana faɗan wannan magana tun da tun ba yanzu ba inni ba anni ba inni wajadtu al-ilma bit ta'allumi yace ni na gane ilimi ana yin shi ne da koyo وقال قصير قصير عبا يجي تشوا وفي الحلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة وأخلاق سرك علمها بالتعلم يجي وفي الحلم والإسلام كاقا أتكين حقوري da musulunci lil mar'i wazi akwai abin da zai koya mutum hankali in kana da hakuri akwai abin da mutum zai koya koya mutum hankali kana bin dokar musulunci wa fitarki ahwa'il fu'adil mutayyin kuma da hakuri da musulunci za su koya maka barin san zuciyarka wanda yake janka zuwa ga kaurar wani abu da bai kamata ka kaurace shi yace basairu rushdin lil fata mustabinatu abubuwan da za su bai wa mutum shari'a abubuwa ne a fili innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu sai yace wa akhlaqus sidqin ilmuha bit ta'allumi halaye na gaskiya kuma ana sanin su ne dan in an koya warwina an ali rahimahullahu annahu qala fi kalamin lahu sayyidina ali yana fada yana cewa al ilmu dallatul mu'min ilimi abun mumini ne wanda ya bata fa khuduhu walau min aidil mushrikina ku koye shi koda a hannun mushrikai ne wala ya'nuf ahadukum an ya'khudha al hikmata mimman sami'aha min kada ɗayan ku ya ji kunya na sauran daukan wata hikima daga duk wanda kaji duk wanda har ya fada kaji to ya dace ka dauka daga gare shi wa anhu aidan qal al hikmatu dallatu al mu'min yatlubuha walau fi aidi shur ashurat yace hikima wato abu mu'mini da ya bata yana iya neman ta koda a goyen yan sanda ne a lokacin saboda yan sanda wasu mutane ne wanda ake ganin su san bai kamata a ci sa da ilimi ba وعن عبد الله بن بريدة قال قال لي علي سيدنا علي yace da ni tazawaru wa tadhakaru hada ilmi yace ku zauna ku ta tattaunawa kuna muzakaran wannan ilimi fa innakum in lam taf'alu yadrus ilmukum in babu muzakara babu biyawa to ilimin naku zai tashi ya kare wa na bi sayyid qala tahaddathu ku yadda hadisi fa innal hadisa yuhijul haditha domin wani hadisin shi yake motso wani وكان علقمة يقول تذاكروا الحديث فإنه إحياؤه فإن فإن إحياؤه ذكره شكو تنغا واتو مذاكرة حديث المذاكرة شيني شيني شيكي رايش وقال ابن مسعود تذاكروا الحديث فإنه يحيج بعضه بعضا وعن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي سبيان الكتاب Ismail ibn Raja ya kasance yakan je gun yara ƙanana a makarantar allo fa ya'ridu alaihim hadithahu kai la yansahu ya tabiya musu hadisan shi dan kai ya manta shi zuhuri ma ya kasance wata baiwa ce a gidan shi yakan zo da ita ce zauna ki ji ya ta karanta mata hadisi to ta malam ni ba na gane wai ce a ina ina muzakara ne kake da mu wa qala isa ibn al-musayyib sami'tu ibrahima yaqulu idza sami'ta hadithan fahaddith bihi hina tasma'u in ka ji hadisi to ka karantar da shi idan ka ji walau an tuhaddisa bihi man la yashtahi koda ko zaka kaiwa koyawa wanda bai bukata bai kwadayinsa fa innahu yakunu kal kitabi fi sadrika in kana haka zai zama kaman rubutaccen littafi a cikin kirjinka wasu ila ba'dul hukama mas sababu alladhi yunalu bihi al-ilm aka ce Allah shi gafarta malam ta yaya ake samun ilimi qala yace bil hirsi alayhi yuttaba kwadayin ilimin zai sa ka tashi ka je inda yake mataki na farko kenan na gaba fa wa bil harfi lahu yustama idan kuma ka naci bayan wannan kwadai na farko shi zai saka zauna ka saurari abin da ake farawa wa bil faraghi lahu yustama sannan kuma ka bashi duk lokacin ka shine al farag ka zama kai dan neman ilimi ne ta gaske ka bashi lokaci yustama to haka zaka tattara shi وعن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث لو يأذن لي أن أقوم أقبل رأسه لفعلت إيشي والله ابن عباس يكن قوي من حديث إن جدا إن كراتن سيلي فاتن إنا ما دازي بالي إذن نتاش نكام كنش نمي كيس نمي, نمي سنباء أو بوشي سوى دا إن كراتن وقال الخليل بن أحمد كن على مدارسة ما في صدرك ahrasa minka ala mudarasati ma fi kutubika ka zama kana da kwadayi na maimaitawa da kiyaye abin da ke cikin kirjinka abin da ka hadace fiye da kwadayinka da maimaitawar abin da ke cikin littafinka domin abin da ke cikin kirjinka shine iliminka shi kamata ka fi kulawa da shi وقال إبراهيم إنه لا يطول علي الليل حتى أصبح فألقاه yace wani lokaci dare yakan yi min tsayi sai na wayi gari sai na gansu farubbama addusuhu baini wa bainan nafsi yace wani lokaci ina kokarin da kyar ina kokarin haddace wani abu tsakanin ni da zuciyata au uhaddisa bihi ahli ko kuma in ga yawa mata na wa ma'ana addusuhu ya'ani atahaffazu ina kokarin haddacewa in na kasa haddace yanda shi mata ta yace tashi ki ji wannan karatu wa isma'il ibn raja annahu kana يجمع الصبيان الكتاب فيحدثهم ليلا لئلا ينسى حديثه من جنة على سكو يتي وانا عون ابن عبد الله بن عتبة قال لقد أتينا أم الدرداء من جوكو أم الدرداء الصغرى كنا وانا فتحدثنا سيتبام حديثي فتحدثنا عندها muka ja karatu a gurin ta fakulna muka ce amlallaki ya ummat daddai mun kosar da ke mun gajiyar da ke mana mun daɗe harkin mun yi overstaying welcome ɗin faƙala ta ce ma amlaltumu ni a'a ni ban gaji da ku ba laqad talabtu al-ibadata fi kulli shay'in amma wajadtu shay'an ashfa li nafsi bi mudarkati ilm tace na gwada ibada iri daban-daban na gwada azumi na gwada sadaka na gwada qiyamul layl din na gwada babu abin da naji raina ya kwanta mishi kamar tattauna ilimi au qala ko kuma yace muzakaratul fiqh tattauna fiqh wa qala ar-riyashi sami'tu al-asma'i wa qad qila lahu hafizta wa nasiya ashabuka shi algafata malam ɗan ajin ku da abokanka da wanda kuka tu da su ya akai kai ka haddace duk iliminka su kuma suka manta yace darastu wa tarau na ci gaba da bibiyan ilimin su kuma sun daina za ku yi hadda alƙawari tare da wani ko ku karatun fiqh tare da shi shi sai shiga kasuwa wani ma ya jami'a islamiyya a Uganda ko a Niger ko a Malaysia ko uwa uwa ma a Madina amma da ya dawo ina ya shiga ya kama kasuwa ya shiga yakin soja ko ya zama custom ko ya zama wani dan kasuwa ko a bude mishi wata islamiyya yana ta fitina da shi da yara da da yan kwamitin masallaci ya za a yi ilimin shi ya zama ɗaya da wanda ya je ci gaba da neman ilimi ya ci gaba da karanta ba ba zai yi ya zama ɗaya ba wata na ma in ya ce wani dan ajin mu ne sai a ce ƙarya kake har za ka yi mana ƙarya bayan shekaru ashirin da cewa na tare muka yi hadda sai da Allah ka ji ƙarya kuma da gaske ne amma yanzu ba za su zama ɗaya ba saboda wannan yayi mutaba'a sa wannan ya bari kamar mutane biyu ne a ba su jarin kasuwa wannan sai yasa kuɗin shi a kasuwa ya ci gaba da juyawa ya ci gaba da juyawa har Allah ya mishi buɗi kai kuma ka saka account ka ci gaba da kashewa kana siyan data kana siyan kaya a Jumia kana kaza kana kaza bayan ɗan lokaci kuɗin bai za su karewa za su duk kayan kuma sun mutu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qala al-farra al-farra yake cewa la arhama ahad la arhamu ahadan la arhamu ahadan ka rahmati li rajulayn yace ina tausaya wa mutane bi fiye da kowa suna ba da tausayi ina ganin cewa waɗannan sun yi asarar lokacin su rajulun yatlubu al-ilma wala fahama lahu ina tausaya mutumin da yake neman ilimi Allah Allah bai bashi fahimta ba ma'ana ya rasa sinadari na farko na ganewa kenan alalan tanalul ilma illa bi sittatin da yake fara cewa zaka'u basira to duk wanda yaje shiga harkar ilimi bai da basira to ka tausaya mishi kwatan kwatan shi kwatan kwatan mutumin da ke son matar da ba ta san shi ya shiga cikin wahala kenan ko na biyu wa rajulun yafhamu wala yatlubu wani kuma gashi Allah ya bashi basira amma ya ki tsayawa ya koya kai da kanka sai ka ce kaiwa da ina ma da zai bada hankalin shi a ilimi irin wannan basira da yake da ita ta yi kuma yana ma son harka ta ilimi amma ya ki tsaya koya asalin substance na ilimi bai koye shi to wannan abin tausayi ne wai ni la a'jabu mimman fi wus'ihi an yatluba ilma wala yata'allam yace kuma ina mamakin mutumin da yake da halin koyon ilimi yana da time yana da basira ga malamai a garinsu ga ga koyarwar ana yi amma ya ki koya shi ina mamaki irin wannan akwai mutumin da yake zaune a nan anguwar jama'a da muke gaskiya layout amma bai taba jin cewa albani science makaranta ce mai kyau da ake kawo yara su koyi larabci su koyi turanci akwai a musu tarbiyya a jini bai taba ji ba sai a Legas. kusa da makarantar da yake kaga wani abin mamaki ne sai da je Lagos sai ji ana labarin makarantar sannan yazo kawai yayin shi da kanshi yake ba labari sai shi bai zama kanta tana kyau haka kuma kullun yana wucewa da kaga abin mamaki ne to mutane da dama abin ya kusa da su haka ba sa gane shi falalarsa abu da yawa in ya kusa da shi kai baka gane falalarsa yanzu za ka yi mamaki jama'a duk waɗannan malaman da suka mutu malam albani Allah ya gafarta mishi malam ja'far malam dr ahmad da ya rasu kwanan nan dukkaninsu na yi firar da mutanen da ba su san su ba sai da suka mutu malam dr ahmad da ya mutu kwanan nan da ya rasu wallahi tallahi kuma ta da ba su taɓa jin labarin akwai wani bawan allah da wannan sunan da wannan ilimin a kano ba kuma suna rayuwa a wannan yankin namu tsakanin kano da kaduna da sokoto da da da da, da katsina ba su taɓa jin labarin shi ba sai da ya mutu sai da abin ya trending a social media sannan suka ce akwai dama akwai wannan malamin a duniya kaga wannan abin mamaki ne kai kuma ya san mawaka sun fi dozin biyar da yan asharalidi ya san su ya san abubuwan da suke yi na shirme da batawa kansu lokaci to haka malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi san da ya rasu wani a nan Kaduna yake ga mun ga taba ku labari cewa Allah shi bai taba jin labarin wani malam Jafar ba sai yau da aka da ya ji a BBC an ce an kashe shi haka malam Albani a Umara muka game da wanda ya ga mun malam Albani cewa Allah shi bai taba sanin shi so da haka akwai mamaki mutum ya rayu a wurin da ga abu nan bai san da shi ba sai ya asara mai yawa sai ya je nesa kuma ya ji labari ko kuma ya ta cizon ɗan yatsa daga baya cewa ina ma da ya samu dama iri kaza yake cewa wa ra'aytu fi ba'd kutubil ajam mallam ibnu abbar yace na karanta a littafan wasu ajamawa wato turawa kuma wanda ibnu abdul bari dama mutumin andalus ne ya karanta ya ce su ila Jalinius Jalinius shine wannan abin nan physician din na Girka an an ana ce mishi Galin ne ko Galin G A L E N haka sunan shi bushara akan ce kuma Galinos G A L E N U S wani shahararren likita ne a tarihin abin nan ilimin Girka na dacin aka ce mishi bima bima kunta a'lama qurana ika bitibbi ya aka yi kafi sauran tsararrakinka sanin likitanci ƙala ya ce li'an ne an faƙta fi zaitul masabi da darsul kutubi mitla ma an faƙo fi shirbil khamri ya ce saboda ni abinda na yi kuɗina na sai kalandar ne na kunna fitila na cinye lagwani na yi karatu irin yawan kuɗin da su kuma sauran suka je gidan giya suka biya suka sha giya mana lokacin da suke can suna wata harka ta banza da kuma shi kuma nan yana harka ta ilimi shi sa aka ji labarin shi gashi hayin da duniya tana cin mure ilimin shi warwiya yace an ruwaito mislu hadha an an aflatun an ruwaito irin wannan daga plato wallahu a'lam shi ma dan girka din ne ko babban masanin falsafa ne shi ma wakila kuma an ce li bar li bazra jamhar akwai shi ma bozagema Bozagemer na faɗi sunan daidai ana ana rubuta shi da Latin B O Z O R G M E H R mutumin Jamus ne masani ne shi ma sorry mutumin Sasan Sasan ita ce kasar Iran ta yanzu daular waziri ne a daular Sasaniyawa babban masani ne B O Z O R G M E H R shine Bozogman Bozogman to aka tambaye shi aka ce masa bima adrakta ma adrakta min al-ilmi aka ce mishi yaya akai ka kai ga wannan ilimin da ka iya qala yace bi bukurin da yin asbanci ka bukuril gurabi kaman asbancin abin nan wato hankaka wa sabrin yace da kuma haƙuri ka saburin himari kamar haƙurin jaki ka taɓa ganin jaki ya fushi ko ya ce ba zai bin mai gidansa ba jaki tun da san shi dabba ce mai haƙuri kowa ya zage shi a yi kwatance da shi na rashin hankali ba ruwan shi ta zai ɗauka kayan shi har idan an yi a tehu a yaƙi to irin wannan haƙurin sai ka zama kamar jaki ma'ana a dake ka ka yi haƙuri a kyare ka a zage ka da haka ake koyon ilimi ya ce wa hirsin da tsabaragen kwaɗayi ka hirsul khinzir irin kwaɗayin alade za ka ji kwatancen mara daɗi saboda kwatance ne na kafiri ko amma dai ka kalli hikimar da ke ciki duk waɗannan dabbobin suna da wannan siffa sai ka yi asibanci ka fita da asusubahi ka tafi makaranta jama'a yanzu kullum muna kwatance da boko ka duba ga yadda boko jama'a yake jan hankalin mutane yanzu aka ce gobe monday in ka tsaya bakin titin nan irin yanzu karfe bakwai gosulo ake motoci ne da ƙarƙuƙura da keke nafe da babura da kekuna da na ƙafa yadda ka san ana muzahara duk ina za a je za a kai yara makaranta za a tafi makarantu za a je lacca za a je kaza kaza kowa da ɗan akwatin shi na abinci da jaka shi ta littattafai duka mai ake nema ilimi saboda an an an gane fa'idarsa wanda wannan ilimi da kama mutane ake da ƙarfin tsiya ana kai su idan sun ki a kama iyayensu a kulle su iyayen suna can suna ta yasin suna ta suna ta addu'a kada Allah ya sa a ga yayin su da da turawa suka zo ba haka yake ba da aka gane farallan shi ka ga da al'amarin ya juya sai ka biya kuɗi kana kuma ta godiya Allah ya saka da rihi to da haka ilimi sai an yi mishi irin wannan kan jiki kan karfi din sai ka zama da kwaɗayi ka zama da asubanci ka zama da ainihin wato haƙuri sannan za ka same shi wasu ila abu usmana sa'id ibn muhammad al-haddad ar-rajulin من أهل إفريقيا من جيرانه منصوب إلى العلم مالن سعيد ابن محمد الحداد وتانا aka tambaye shi shi akwai wani mutum bakin fata ne kusa da shi ana cewa malami ne aka ce kaifa manzilatu min al-ilm alaka mata malam ne matsayin wannan ilimi fa kada yace ma adri ce wallahi ban san matsayin shi ba huwa bil layli yashrabu abinda na gani da dare sha yana shan abin sha wa bin nahari yarkabu in gari ya waye kuma ya hau abin hawan sa ya ta yawo fa anna lahu bil ilmi ina wannan ina ilimi har kashi ba ta ilimi bace dan kwalisa ne kawai mai zuwa club wa akhbarana ba'du ashabina qala dasana muhammad ibn amrun abu abdullah bi misra akhbarana ahmad ibn mas'ud qala akhbarana isma'il ibn jamil qala akhbarana ibn abd dunya حدثنا محمد بن علي أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال يتي سألت فضيل بن إياض ناتم بيمالا فضيل بن إياض رحمه الله عن الصبر المصيبات على قافة مالا مي أكي نبي ده قري أكم مصيبة فقال يتي ألا تبث karka je kai ta bada labarin musiba ka shine kai hakuri ka sa a facebook ka sa a status ka ce wane ne jama'a a taimaka mana da addu'a ga hannun shi da abin ƙarin ruwa an sace mini mota ana yi gobara duk wannan rashin hakuri ne inji fudir da iyal shiru za ka yi abin da Allah ya jarabce kanka gaya wa kowa qala wa sa'altuhu an az-zuhdi nace Allah gaba ta mallan shi kuma zuhudu fa fa qala yace az-zuhdu al-qana'a wadatar zuci shine zuhudu wa huwa al-ghina in ka samu wadatar zuci ka samu wadata wa sa'altuhu an al-wara'i nace Allah gaba ta mallan to menene al-wara ta ka tsantsan faƙala ya ce itinabul mahari guje ma abin da ya haramta wasu altuhu an tawadu shi algabata malam mai ake nufi da tawalu faƙali ya ce an taɓa alil haƙƙi ka rankwafa a gaban gaskiya watan ƙada lahu ka jawo zuwa ga gaskiya mimman sami ita duk wanda ya gama gaskiya karɓa walau kana ajhalan nasi ko da kuwa ya fi kowa jahilci lazimaka an taqbala hudu wajibi ne karɓa abunsa ƙala ya ce wa kana yuqalu kuma ana cewa allim ilmaka man yajhalu ilimin da kake da shi ka koya ma wanda bai da shi wa ta'allam mimman ya'lamu kai kuma ka koya abun wanda ya san abin da baka sani ba fa idza fa'alta zalika in ka koyar da ilimin ka ga wanda bai sani ba ka ci gaba da koya abun wanda ya san abin da baka sani ba yace alimta ma jahilta kullun zaka ƙara da abin da baka sani ba wa hafizta ma alimta nakan kuma yana nan a kiyaye ba za ka manta shi in ka dauki wannan dabi'ar abinda ka sani koyar da shi abinda baka sani ba je ka koya kullun ilimin ka zai dinga karuwa ne wa qala muhammad ibn munadhir yace abdil ilma wala tabkhallu bihi wa ila ilmika ilman fastafid yace abdil ilma ci gaba da yada ilimi wala tabkhal bihi karka dinga rowan ilimi wa ila ilmika ilman fastafid ka hada iliminka da wani sabon ilimi ka ƙara fa'ida kullum wa talaqqal ilma min mustawfiqin ka koyi ilimi a gun wanda yake amintacce laisa ya atadu min al-ilmi safad ba wai wanda shi ilimin sa shine kamar abin nan ne wato sakiya wato dan ahuda ne kawai ya dan fito kuma mara kyau ne zai fito ba irin shi ba ba wanda yake yana wato yana yana yana da saukin yana da rangume a cikin ilimin sa ba faktalimha hikmatun baliga yace wannan maganganu hikimomi ne masu fasaha ka rike su laisa fiha lil aldina lil lil aldina masdar yace babu abinda zai toshe masu neman wannan hikima daga samu abin da ya kamata su samu wa fi ma rawahu shaykhuna Isa ibn Sa'id al-Mukri an Abi Bakr ibn Muhammad an Abi Bakr Muhammad ibn Salih al-Abhari annahu anshadahu li ba'dihim ya anso daga malaminsa Isa ibn Sa'id yace an karanta musu wannan waka cewa idza lam yudhakir dhul ulumi bi ilmihi wa lam yastadid wa lam yastadid ilman nasi ma ta'allama yace duk wanda yake ma'abocin ilimi sai ya zan baya muzakara ilimin sa kuma baya neman ƙari game da ilimin sa nasi ma ta'allama zai manta abin da ya sani وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه أما yace ana samun mutane da dama wanda suka tattara ilimi a wani lokaci cikin lokaci amma bayan wani kankanin lokaci sai waye gari ya zama makahu a ilimi ba abin da ya sani saboda baya baya muzakara baya karantawa baya yin duk abin da ya kamata wa qala akharu ma yudrikul ilmu illa ma yudrikul ilma illa mushtagil bil ilmi himmatuhul qirtasu wal qalam yace babu wanda yake riskan ilimi illa mushtagilun bil ilmi sai wanda ya shagaltu da neman ilimin shike riskar shi himmatuhul qirtasu wal qalam himmarsa takadda da alqalami kullun yana tare da takadda da alqalami yana kofewa yana rubutawa yana kaza yace wa qala rajulun li abi hurairah radiyallahu anhu inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayya ina so na koyi ilimi amma ina jin tsoron kada daga baya kuma ya watsi azan shi dana doya mutane wannan cewa ni abin da sabana so ne hadda alqur'ani saboda kan ka ta rike ta to yace fa qala abu hurairah kafa bi tarkika lahu tadyi'a wannan kin koyan da kai shine iyakacin wulakanta ilimi gara ka koya din daga bayan kamanta ya fi maka sauki a ce kamar a ce kwata-kwata baka koya ba in ka koyan ka sandar da shi sai ka san da zaka ba za ka manta ba albabu sadis wal 20 kayfiyatu rutbati fi akhd al ilm matakan da ake bi wajen daukan ilimi an yunus ibn yazida qala qala ibn shihab ya yunus la tukabir al ilma fa innal ilma awdiya fa ayyuha akhadta fihi قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام يونس ابن يزيد الأيلي يكي تشوى ابن شعب الزهري يتشمني ya yunusa la tukabiril ilma karkai wa ilimi girman kai ko kuma kaka dauki ilimi da girma lokaci guda fa innal ilma awdiyatu shi ilimi wasu kwazazzabai ne daban-daban ramuka ne da lunguna fa ayyuha akhadta fi qata'a bika qabla an tablugha in ka je ka fada cikin wani ramu to zai fada da kai shikenan ka mutu ka halaka walakin abinda ake so kai khudhu ma'al ayyami wal layali idan ga koya kadan kadan wala ta'khudhu al-ilma jumla ba a koyi ilimi lokaci daya fa inna man rama akhadahu jumlatan zaba anhu jumlatan wanda yace bai koya lokaci daya to lokaci daya tafiya bashi walakin ash-shay'a ba'da ash-shay'i ma'al layali wal ayyam amma dai kadan kadan a hankali tare da a kwana a tashi a kwana a tashi mukaddara yanzu mutum ne yake da ɗa malal bani ya shayin wannan kwatancen kana so ɗanka ya zama likita sai ka ce kawai daga an haife shi ɗan shekara uku bari kawai ka kai shi bari ka kai shi faculty of medicine kawai a je kawai a saka shi a aji ɗaya medicine babu ran da zai zama likita sai dai zama mawakaci ko ba haka ba dole sai ya yi primary ya yi secondary karama ya yi secondary babba science ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi prelim ya yi wane ne wajen sai an shekara wajen ashirin da biyar hala in ma things being equal sannan zai kai ga zama likitan nan kaman kaman kwallaci inda za ka zo ka bugo ta da ƙarfi ta shigo waje to ta shigo da ƙarfin na haka za ta fita amma idan ka gan ka bunguro ta a hankali ta shiga za ta shiga har ta samu rita ta tsugura ta tsaya to haka ilimi yake sai an fara shi da kaɗan da kaɗan a hankali a hankali ana koya ana koya ana wucewa kana ƙara yawan abin da za ka iya koya har ka iya ka zama wato ka iya abin da ya kamata da haka ake koyon shi ba. wannan kuma abu ne wanda yake a ɗabi'ance ma haka ne babu yadda za mutum ya guje ma wannan haƙiƙa ya ce ai shi so yake kawai lokaci guda zai iya yanzu misali ka ce kawai rana ɗaya a biya maka bakara ta kake so ka da ciwo duka kawai izu shida da wajen rabi za ka shekara baka haddace ba wanda kuma aka dinga biya mai shafi shafi kana kallo shi ko da haddace ta sai ya zauna ya biya ta tas kana gani kai kuma da ka riga shi biya wani baka hada cewa so haka haka ilimi yake sai an koye shi da kadan da kadan da kadan har a tara shi ya yawa wa kana zuhri yuhadith thumma yaqulu zuhri yakan ce hatu min ash'arikum in ya koyar da hadisi sai ce ku kawo waƙoƙi hatu min ahadithikum ku biya min hadisan fa innal udhna mijaha mujaha wan nafsu hamida yace shi kunne yana yana mujaja yana gajiya yana zama yayi weak ya dauke wuta in yaji abu yaji abu ya dame shi to yana bukatar hutu wan nafsu hamida shi ita kuma rai kamar wato ham shine kaman abinda kullu yake idan ya kwana yayi fermenting kenan ko ya ya fara tsami din nan turai tana samun tsani tana samun abin nan ta yi gafi zaka tana bukatar ban iska to yin bahaushe yake cewa rai dangin goro ne ko yana bukatar ban iska aka kulle goro aka bar shi kullum a kulle sai lalace amma sai an dan bude shi sha iska to zakan aka yi karatu ta ba kiɗi ta ba karatu yadda bahaushe ke cewa imamu zuhuri a makantarsa bayan an gama karanta hadisi sai kuma a karanta waƙoƙi a karanta wasu masa'il a ɗanyi raha a ɗan yi abin da zai ɗan sa mutane su ɗan sauƙi saboda ilimin yana da yana da wahala wa asma'i asma'i ke cewa wasantu bil ilmi wa kasabtu bil milah yace wasantu bil ilmi na samu saduwa da manya ta hanyar ilimi sarakuna da alƙalai da wazirai ya sanni su yace wa kasabtu bil milah sannan na samu kuɗi da wato irin kissoshi da nake bayarwa na ban mamaki kusan asma yana da su da yawa irin waɗannan nawadir haka to dace da su na samu kuɗi wa qalu suka ce man raqqa wajhuhu raqqa ilmu duk mutumin da yake da fuska raqiqa wanda take da ainihin wato laushin yawan wasa da sakin fuska da rashin zama serious to haka ilimin shi ma zai zama on serious duk wanda koyaushe cikin wasa yake to ilimin shi ma ba zai ba zai nagarta ba wa an zuhuri qala الأذن مجازة والنفس حبضة فأفيدوا في بعد ما يخف علينا yace ku kutsa cikin wani abu da zai rage mana damuwar wa qala abu umar abu umar ibnu abdul barri shi kuma yake cewa laqad hasana abul attahiya haythu yaqulu fi misli ma'ana hadha al-bab babban mawaƙin na abul attahiya ya kyauta da yake cewa la yasluhu an-nafsu idza kanat musrifa illa bitanquli illa illa tanqulu min halin ila hali la tal'abanna bika ad-dunya wa anta tara ma shita min ibarin fiha wa amsali yace la yasluhu an-nafs id kanat ne wannan id kanat musrifatu musrifatan yace rai ba ta gyaruwa in ta zama komai tana yin shi da israfi tana yin shi kawai tana juyawa wuri guda illa tanqul abinda yake gyara rai shine a ganka anan a ganka da wannan siffa kai wannan kai wancan min halin ila hali daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi amma ka zauna a hali guda to zaka ji damuwa yanzu da muke son karatun nan ba za mu iya yin shi daga nan Allah asar ba sai ya gundure mu haka tilawa alqurani haka ka zauna kai tafiya da matarka ba za ka wani kafe ta mutu sanda kake mata haka in ka tuka mota daga safiya har yamma ya kake ji to da ka dan adam yana son a tanaqqulu min halin ila halin ana zaune an tashi a huta a ci abinci ayi raha ayi karatu a fita a shiga ai magana ai shiru a tanqulu min hali ila hali yace la talabanna bika dunya wa anta tara kar ka bari kana ci kana gani duniya ta dinga maka wasan kwallo tana tana juya ka iya sarranta wa anta tara ma shi ita min ibarin fiha wa amsali bayan kana ganin darussa da abin daukan izina kala kala ga sanan kana gani amma ka bari ta dinga wasa da kai baka dauki izina ba baka dauki ainihin a a abin da zai amfane ka daga ita ma'ana ka zama mai ɗaukan izina mai fahimta mai tsakuran al'ibra da alhikma da addars walfawa'id daga abin da ke faruwa da kai a rayuwa kai zama wanda suke faruwa kawai suna faruwa suna wucewa ba ka koyon kowane darasi daga gare su to in ka zama haka to duniya tana wasa da kai sai ka zama kayi shekaru da yawa amma babu abin da ka fahimta a rayuwa bari mu saurara nan saboda lokaci da ya kure insha Allah sai Allah ya kuma darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi